a
malamai sun ce me yasa yace az-zulumat kuma yace an-nur domin hanyar gaskiya daya ce wa annaha za sirati mustaqiman fattabi'uhu shine hanyar haske din wala tattabi'u subula shine hanyoyin dufai din nan wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'diluna wato sa'annan waɗanda suke kafirta suke daidaita wani suna daidaita Ubangiji da wasu ababen bautawa daban, ko kuma suna karkata daga hanyar bauta Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne, kafirai wato sun zaɓi hanyar karkata maimakon su bi hanyar shirya. Yadda Allah ya halicci hanyoyin dufai, hanyoyin haske, mu'minai wanda sun bi manzon Allah sun zaɓi hanyar haske, kafirai kuma sun karkata ga hanyoyin bata. Shi ne, sun mallazi na kafaro bi rabbihim ya'dilun. huwa allazi khalaqakum min tin shine wanda ya halicce ku daga laka amma anan abun da ake nufi da tin shine sayyidina adam alaihi salam shine wanda ya halicci sayyidina adam daga laka summa qada ajala sa'annan ya sanya ko ya yanka ajali ajalin da ake nufi anan wato ya halicce ku ne daga laka ya halicci baban ku Adam daga laka sa'annan ku kuma an cire ku daga kunkusan sayyidina Adam alaihi salam amma ya sanya wa kowanne daya daga cikin ku ajali kayyadadde wanda zai rayu daga za haife shi zuwa mutuwan sama wasu malamai sun ce haka min al mahay min al injaq ila al ila al mamat wa qada sub wa ajalun musamma kuma da ajali abun ambatawa shine indahu a wurinsa ajali abun ambatawa a wurinsa wato shine ranan alqiyama indahu ilmu sa'ati la ya'lamu ilmu la ya'lamu illa hu babu wanda ya san lokacin ta sai shi wato yake banta da sanin lokacin alqiyama mutum amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayani a wani hadisi yana cewa man mata qamat qiyamatu duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi don baka san abin da zai faru ba baka san mutuwanka ba kai mutuwanka kai yaushe zaka mutu wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut baka san yaushe zaka mutu ba duk ayoyin da suna magana idan mutuwa ta riske ku ana nufin alamun mutuwa ne dama an san mutum idan yayi jinya yayi rashin lafiya sosai babu abin da zai zo hankalinsa yanzu ma idan kai zazzabi ma haka mai ciwo sosai dinnan kai a ranka zaka ce kila ko zan mutu wannan alama ne na mutuwa wato to Allah ya sanya ajali babba wa ajalun musamman indahu ajali ne ambatacce a wurinsa sananne ne a wurinsa menene zai faru a wannan ajalin wato ajali ne lokaci ne wanda za a ba wa kowa haƙƙinsa bara a zalunci kowa ba idan an zalunce ka a duniya to ka jira wancan ajalin nan idan ka zalunci wani ne a duniya kaga kai kana da ƙarfi kana da iko ne ka jira wancan lokacin nan idan Allah ya barka kana yin abun da kaga dama ba ai maka ba ka dauka ko wannan daukaka ne ko ko Allah ya barka istidraji da aka jira wancan lokacin nan wajalun musamman indahu summa antum tamtaru sa'annan ko kuna masu shakka akan wannan lokacin nan wato suna shakka cewa Allah zai busar da mutane za a busa kaho kuma za a tayar da mutane a tara su a yi musu hisabi kafirai suna shakkan ba yace duk da wannan sun ma antum tamtarun amma kuma ku sani wa huwa Allah fis samawati wa fil ard Allah shine a sammai kuma shine a kasai abinda ake nufi shine wanda ake bautawa a sama kuma shi ne wanda ‘yan ƙasa suna bauta mishi, shi ne mai ikon abin da yake sama kuma shi ne mai ikon abin da yake ƙasa, wato bara a ce sashe nashi ba, sashe ba nashi ba, duka nashi ne. Sama da ƙasa kuma shi ne mai mulki a sama shi ne mai mulki a ƙasa, ya alamu sirrakum, ya san sirrinku. Duk abin da na ƙudure a zuciya na abin da ka ƙudure abin da waccan ta ƙudure wancan ya ƙudure ga baki ɗaya ya sani babu abin da zai ɓoye alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur kaga mutum in dai abu ba na bayyane ba zai fada a cikin zato ne ila kaza ne amma ubangiji ya san abin da yake ciki na na sirru kamar yadda ya san bayyane ya'lamu sirrakum wa jaharakum ya san kuma bayyanenku abinda kuka bayyana daga cikin halayyanku duka ya sani ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun sa'annan ya san abinda kuke tsirfanta abinda kuke aikatawa duk wani abinda mutum yake aikatawa a cikin duhu ne a waje ne ya ɓuya ne a Allah ya sani kuma idan mutum ya gane wannan ya kai matsayi na imani ga baki ɗaya akwai wata kissa na wata mata wanda wani ya neme ta da fasikanci take mishi to ni na yarda amma sharadi na daya menene sharadin ka tace ka rufe duk kofofi ka tabbata babu wanda yake ganin mu na yarda na baka kaina yayi kokari ya rufe ka tabbata ka rufe na rufe gabaki daya ka rufe ka baki daya rufe to kofan Allah fa ka rufe shi babu magana sai ya ji na yin wannan sai ya tuba to an ce duk mutumin da ya kai matsayi a zuciyarsa ya san Allah ya san na ɓoye ya san sirrinsa ya sa ɓoye to lalle da akwai imani a cikin a cikin zuciyarsa kuma ko da yaushe Allah zai tabbatar da shi akan hanya domin wannan ba karamar baiwa bane wanda ubangiji zai wa bawan sa mu'mini ba domin mutum lokacin da zai fada a cikin aikata abin da ba a so ko kaɗan ba zai zo hankalinsa ba ubangiji yana gani na to idan har akwai ƙwaya misala zarra na imani in ya tuna wannan in akwai imani a lokacin zai tsale zai bari Allah ya azurta mu wannan imanin albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam wa alamu sirrakum wa jahrakum wa alamu ma taksibun na'am wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim wato babu wata aya daga cikin ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda za ta zo musu wato kafiran ƙuraishawa wanda suna tare da manzan Allah babu wata ayar Ubangiji wanda za ta zo musu illa kanu anha mu'ridin sai sun kasance masu bujirewa ne daga gare ta wato sun ƙaryata ta duk wani abun da aka yi musu ko su ce tsafi ko su ce wa annabi makaryaci za su samu dai hujja wanda za su faku da ita su ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam sai abungiji yana cewa na'am so ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ce faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum lalle ne sun ƙaryata gaskiya a lokacin da ya zo musu menene ƙarya sun ƙaryata annabi ya zo musu da ƙur'ani sun ƙaryata annabi kuma sun ƙaryata ƙur'ani wasu kuma suna cewa sun istizai da hadisin abu abu lahab da yake cewa manzo Allah mu fa ba mu ƙaryata ka ba amma ba mu yarda da abin da ka zo da shi ba sun yarda sun yi imani cewa annabi yana da gaskiya baya yin ƙarya amma ba su yi imani da abin da ya zo da shi ba domin saboda wasu dalilai suna ganin su ga baki ɗayansu wa'annan ma sun shayar da alaje wannan ma sun shayar da alaje wannan sun yi aikin ka'aba wannan zuriya wannan gidan ma ya yi aikin ka'aba to ya annabi zai fita a gidan abdulmunafin kuma a ba su annabci to yaushe su sauran za su samu annabci don haka sun ƙaryatar da shi fa akazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labarin abin da suke izgilanci da shin nan suna izgile da shin nan zai zo musu wato ko a duniya ko a lahira gaskiyan lamarin annabi alaihi salatu wassalam Allah zai bayyana musu wannan izgilin nan da suka yi kuma wannan zai zama haiba ne a kansu zai zama taɓawa ne ubangiji tabaraka wa ta'ala zai taɓar da lamarin su ko da ranar kiyama na'am نعم وأرسلنا السماء عليهم مجرارا وجعلنا الأنهار تجري فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا To a nan Ubangiji da sun kafirta annabi alaihi salatu wassalam shi ne Ubangiji yana gaya wa annabi alaihi salatu wassalam, alam yarau shi ba za su yi kallo ba, ba za su yi duba ba, kam ahlakna nawa ne muka halakar daga al'ummu wanda suka gabata karnoni nawa muka halakar wanda muka halakar da su kama halakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi wanda muka halakar da su mun tabbatar da su a ƙasa wato mun ba su dukiyoyi wanda ba mu ba su ba mun ba su arziki wanda ba su mun ba su sarauta da mulki wanda ba mu ba larabawan wannan ba wato wanda aka halakar al'ummuran da suka gabata au mu'adin ne ko samut ne ko qaumu lut ne ko qaumu salih ne duka sun fi larabawa arziki da wadata da sarauta don laraba ba su da mulki ba su da sarauta amma wa'ancan duk suna da sarauta suna da mulki amma Allah ya halakar da su ya ce alam ya rauka mahalakna shi ba za su yi duba ba na wane daga tsarnoni wadda muka halakar da su makkannahum fil ardi mun tabbatar da su a ƙasa duk wani abu wadda za a ƙarfafa da shi mutum za a ce ya kai an ba su shi malam nu makillahum abinda ba mu ba su ba wato malam nu makillakum abinda ba mu ba ku ba ku larabawan qurayshawa abinda Allah bai ba su ba larabawan quraysha ba su da komi abin da suke da shi kawai ka'aban nan za su zo su aiki da kuma kasuwanci ɗan kaɗan da suke yi ko su zo majalisar raye-raye na shi'iri wanda wannan zai zo ya faɗi baitoci wannan ma zai zo ya faɗi baitoci amma wani mulki haka na a zo a gani ba su da shi sai dai an ce jan can yaman amma larabawan makka da madina wajajen nan ba su na hijaz ba su da shi na'am malam nu makillakum wa arsalna samaa alaihim duk da abin da muka ba su Allah ya ce wa arsalna samaa alaihim midrara mun sako da ruwan sama yana kwarara yana ta zubarwa wato mun ba su arziki ruwan sama yana ta saukowa ana ta shuka ana ta adanawa ana yin wato ba sa bukatar ruwa kasan makka akwai ishi ruwa a wajen a cikin ta ko ishi ba su da ruwa isasshe amma wa'incin suna da wadata ta ruwa isasshiya wa arsalna samaa alaihim midrara sai ya ce arsalna sama alaihim nazara wa ja'alna lamhara tajri min tahtihim sa'annan muka sanya kogo ko ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su wato bayan ruwan sama suna da ruwan kogi akwai furat da ma'un nil suna ta gudana kuma ruwan dai kawai ko ta ina akwai akwai ruwan sama akwai ruwan ƙasa ba sa bukata sun wadatu da shi Allah ya ce arsalna sama alaihim nazara wa ja'alna lamhara tajri min tahtihim amma duk da wannan tabbacin nan da aka yi musu wannan arzikin da aka ba su da sun karyata da annabawa ke fa'alatnahum bi zunubihim mun halaka su da zunubansu bare ku wanda ba ku da komi ba ku da komi a nan garin da kuke cikinta sai yawan magana sai kuma gadara ke wancan da mulkin nan mun halakar da su fa'alatnahum bi zunubihim mun halakar da su da zunubinsu kuma wa an sha'na min ba'dihim qarnan akharin sa'annan kuma mun halicci wasu korona daga bayan su kaman ko kuma misali ne wato su da ake magana su ma misali ne ai an dawo da su daga bayan su ne bayan qaumu ad an kawo da an an kawo su bayan ad samud an kawo su bayan qaumu salih an kawo su har lokacin annabi ya zo su lokacin kafirai ya zo hakan nan wa'annan al'ummu su tafi wa'annan su dawo kafircin su baya cutar da ubangiji komai bare rage komai daga mulki mulkin sa ba shi kamar yadda shi ya faɗa hadisi ma za da zalika fi mulki shay'an imanin al'ummu baki daya kai imanin duk wanda ya halice su bare ƙara komai a cikin mulkin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wa ansha'na min ba'dihim qarna akharin sa'annan mun kera ko kuma mun kaga wasu halittu daga bayan su wasu karnoni daga bayan su wanda sun zo kuma sun bi wasu sun bi sun yi imani wasu kuma ba su yi imani ba na'am to anan ubangiji yana bayani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani fa mas'alan fa ba shi bane wa'annan tsantsan kafirci ne a zuciyarsu rashin imanin nan kuma ya bashi misali yace mishi walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin ko da mun saukar maka da littafin nan alqur'ani a takarda ne a rubuce falamasuhu bi aidihim sa'annan sun zo sun taba wannan takardan nan da hannayensu لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سر دا waɗanda suka kafirta a cikin su zasu ce kai wannan ai tsafi ne bayyananne babu wani abu kawai tsafi ne kazo ka buga daya da biyun ka kazo kai mana tsafi ba su imani ba wato saukar da littafi ba shine hujja ba sun tambaye annabi akan a saukar musu da cikin littafi amma wannan ba hujja ba ko da an saukar da littafi sun gani kuma sun taba da hannu da kafiran cikin su sai sun ce wannan tsafi ne ko da yaushe kowace aya kamar yadda Allah ya faɗa a farkon suran kowace aya suna da wata hujja wadda za su mayar da ita za su ƙaryata ta so haka Allah ya yi kafiran na azukatansu na'am kuma su kafirai suna cewa laula unzila alaihi malak to me yasa ba a saukar da wani mala'ika tare da shi ba wanda zai zo ya ce wannan da gaskiye ne annabin Allah wanda zai zo ya gaskata shi wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun Allah yace da mun saukar da al-mala'ika da an hukunta lamari shikenan da zamu azabtar da su daman bayan saukan mala'ika sai azaba walau anzalna malakan laqudiya al-amru da an hukunta lamari thumma la yunzarun sa'annan bara'a musu jinkirin kodana minti daya ba bara'a musu jinkiri ba mala'ika yana saukowa bayan saukan shi azaban Allah ne ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون نعم to wasu daga cikin su suna cewa me yasa Allah tunda da yana da mala'iku tare da shi me yasa zai aiko da mutum ya aiko da wani mala'ika mana yazo da manzancin nan shine ubangiji yana cewa walau ja'alnahu malakan ko da mun aiko musu da manzon nan mala'ika ne da ja'alnahu rajula da mun sanya shi mutum ne kaman su domin hasken da Allah ya yi wa mala'ika da kuma ƙarfin idon da aka yi wa bani Adama, ƙarfin idon da aka yi wa bani Adama wanda ba annabi ba, barai iya kallon mala'ikan ba, a sifan shi ta gaske, sai dai ya zo ma annaba ma mafi yawa yana zuwa musu a tsoron wani ne, kamar yadda zai zo wa manzo Allah salasa a tsoron da iya kalkalbe, wata rana a ya zo mishi a tsoron wani a Arabi da makamantansu. To, amma annabi ya gan shi a sifan shi na gaske ma ya gansa. sallallahu alaihi wasallam to walau ja'alnahu malakan koda mun sanya mun aiko da wannan manzon nan mala'ika ne da mun sanya shi mutun ne kaman su wanda yana ci yana sha yana sa tufafi kaman su wala labasna alaihim ma yalbisun kuma za kuma da mun rikitar musu abinda suka kasance suna rikitarwa daga cikin hujjoji da ayoyi bayyanan a zo musu ta nan su fito ta nan yace da mun saukar musu da wannan mala'ikan zamu sanya shi mala'ika kuma sai mun rikita musu da lamari yadda suke rikitarwa din zamu rikita musu shi ba za su samu fita ma za a cudanya musu shi haka Allah yake na'am wala labasna alaihim ma yalbisun na'am so da an ubangiji tabaraka wa ta'ala tausayinsa ga ma'aikinsa ya ga kafirin nan suna ta izgilanci suna ta izgilewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damun da yayi wa taura sai ta kai bango to Allah yana so ya kantar wa annabi alaihi salatu wasalam ya ce wala qad ustuhzi'a bi rusulin min qablika tasliya ne ma rasulullah ai wala qad ustuhzi'a shin ai an yi izgili ika an yi izgili da wasu manzanni ma a gabaninka fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un ai abinda suke izgilan shin nan suke izgili da shin nan wato wadanda suke izgili din nan abinda suke izgilin nan yazo ya shafe su ya kau ya koma kansu ma kanu bihi yastahzi'un abinda su wato wadanda suke izgilancin nan abinda suke yi na izgilin nan ya koma kansu ne wato duk izgilancin da suke yi wa annabawa na lokaci ne amma makomar lamarin za ta koma kawunansu ne kai Allah ya kare ka ba abin da zai dame ka inna ka fainaka almustahzi'in Allah ya kare shi daga izgilancin sunna ba abin da zai dame shi na'am sa'annan ubangiji yake manzo Allah ka gaya musu wa'annan kafiran quraishawa da mushrikai dinnan ka gaya musu siru fil ardi qul ka gaya musu siru fil ardi ku tafi a ƙasa ku tafiya a baudoron ƙasa ku je can ku duba inda aka halakar da al'ummu aka halakar da jama'an ad aka halakar da mutanen samud ku je sham can ku duba abinda Allah ya aukar duk inda aka saukar da azaba ku je ku duba sun fi ƙarfin ubangiji ne ba su fi ƙarfin ubangiji ba da lokacin halakar da su yayi Allah ya halakar da su ku je ku duba ai abun ba wasa bane qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin ku duba menene yaya makomar wadan yaya makomar wa yaya makomar waɗanda suke ƙaryatawa suna ke ƙaryata annabawan ta kasance su je su duba da idonsu ka duba da mutanen Salih sun zo an halakar da su mutanen Ad sun iji an halakar da su mutanen Lut sun ki an halakar da su mutanen Fir'auna wanda sun bi ta sun isu ga Annabi Musa an halakar da su su je su duba su je Misra su je Sham su je kasashe inda aka halakar da wannan al'ummu su duba mai imani kila ko zai zama mishi aya ya dawo wanda babu imani kuma ya je ya duba ya jira nashi shi ma nan yana zuwa na'am to na'am wato ka ce musu liman ma fi samawati wal ard nawa ne ne abin da yake sammai da kuma yana ƙasa ko kasai anan ya nawaye ne duk abin da yake ƙasa da wanda yake sama nawaye ne tambaya ne a tambaye su wannan kuma Allah ya ce annabi ya ga musu qul lillah ka gaya musu na Allah ne kataba ala nafsihi rahma ya wajabta akan sa rahama ne kada ku gani da kun kafirce da shi kuna bauta wa gumaka har yanzu yana azutta ku yana saukar muku da ruwa ana wannan shuka yana fita muku da sauransu kada ku dauka wayannan gumakan suna da iko a'a na ubangiji ne amma Allah ne ya wajabta a rahama a kansa tun lokacin da ya halicci mutane halicci sammai da kasai ya wajabta rahama a kansa ne tun da dai shi ya halicci wannan bawan nan zai azutta shi كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه lalle zai tara ku gabaki daya zuwa wani rana ko wani yini ranan kiyama kenan la yawmil qiyamati la raiba fihi wannan ranan da babu shakka akan ta zai tara ku a can ko zai yanka hukunci tsakanin ku wanda sun yi daidai za su hadu da daidai nasun nan sakamakonsu wanda sun yi ba daidai ba shi ma za su haɗu da sakamansu amma wannan kira ne ga kafiran mushrikan nan kada su yi tsammani wato walwala da ni'ima da suke cikinta ba Allah ne ya yi musu ba gumaka ne suka yi musu su sani na Allah ne rahaman nan kuma ko kafiri ma zai ba su domin duniyan ba ta kai komai ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lau da a duniyan nan da abin da yake cikinta tusawi janaha ba'udin inda Allah lama saqa kafiran mazqata ma'in aw sharbata ma'in da ta zama wani abu ne da bare ba kafiri ko da kurba daya na ruwa ba amma don Allah ya san duniya ba ta da komai ba ta kai komai ba shi yasa zai ba kafiri zai ba musulmi wannan rahama ne wanda yayi niyya yi haka wa bayinsa wanda ya halicce su na'am allazina khasiru anfusahum la yu'minun haqiqa waɗanda suka yi asaran kawukan su da barin hanyar gaskiya ba za su kabara su yi imani ba fala yu'minu ba za su taba yin imani ba duk da ganin ayoyin nan amma babu imani sun riga sun yi asaran kawunan su da rayukan su na to na to walahu ma sakana fil layli wan nahari duk abinda ya tabbata a cikin dare da rana na Allah ne tabaraka wa ta'ala duk abinda yake cikin dare daga taurarin da watan ne da koma me na daren na Allah ne wanda kuma abinda yake cikin na ranan ma gabaki daya na Allah ne walahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa sami'ul alim sa'annan shine mai ji kuma masani babu wani abu wanda zai boye ubangiji kuma babu wani abu wanda za a ce ba na Allah ba shine a can aya na gaba yana ce fi zulumatil ardi a cikin dufan kasa ko ba haka ba wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin wato duk abin da yake ciki zaka yi tunani a zaman ka kai Allah yayi ka ka yi tunani daren nan Allah ya kawo sa ya kamata ka yi tunani za ka san daren na Allah ne kuma menene kake amfana daga wannan daren nan waje'annan laila libasa ba da sonka ba da saninka ba Allah ya yi wannan daren nan daga shigowansa idan ba wata rashin lafiya ba ne da Allah ya jarrabe ka da ita za ka ga baccin ya zo to wannan iko na saukar maka da baccin nan ba yana cikin dare ba to na Allah ne to daren nan in ya zo ba ka so ka yi wani abu a idon mutane misali kana so ka yi shi a sirrance wannan ba na haramun ba fa ba abu na sabo ba fa na sabo kan ko kayi shi dare ko kayi shi rana zaka a'a wato kai ne kana gudun idan mutane ne wani abu to Allah ya ce wa ja'alna al-laila libasa kaga in ka tuna ni'iman Allah a cikin daren nan sa'annan ka zo ka tuna ni'iman sa a rana da wayi zaka wayi gari da rana kana kokarin ka je kasuwa kai kasuwanci to wannan ikon nan da kuma jin daɗin fita kasuwancin nan wannan Allah ne ya halicce shi ka sani wancan ikon nan da ya kawo maka daren nan da hutu bacci a cikin sannan da kuma ikon da ka samu da rana zaka je ka yi wani ayyukanka ga baki ɗaya duka na Allah ne babu wani abu daga dabaran kanka ko daga dabaran wani gunki ko wani Allah na Allah ne walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul alim sa'annan shine mai ji kuma masani
قل على الله أعتقد وليا من السماوات والأرض نعم وهو يقوم على مقام قل إن قدرت أن أكون أول من أسلم فلا تكونن من المشركين kace qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan kace musu bacin Allah ne kuna so irriki wani majibinci fatir as-samawati wal ardi wato shine ya kaga ya kaga halittan sammai da kasai fatir bi ma'ana fatarahunna lam yasbiqu fi khalqihinna insa wato shine ya kera ya kirkiri wannan a cewa ne ya kirkiri agogo wane ya kirkiri mota wane ya kirkiri kaza ko ba haka ba to wannan fa abu karami ne Allah shi ne ya ƙirƙiri wato ya ɗaga halittar sammai da kasai babu wani misali wani wanda ya riga shi yin wannan abu babu shi. Fafirar samawati al'ar, in bar wannan kuma in riƙi wani daban majibinci, ka gaya musu haka ya Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, wala gairar Allah ya tafi zaulen fafirar samawati al'ar, sa'an nan wa huwa yut'imu wala yut'am. Shi ne mai azurtawa, yana azurtar da mu, shi kuma baya bukatan komi daga mu baya bukatan komi daga bayinsa gabaki daya yana ciyar da mu kuma baya bukatan mu yi masa komi in naje kana sayar da abu dole in na baka abu ba ni in baka ne a cikin kasuwanci ko ba haka ba amma Allah ya azurta ka kuma baya jiran komi daga wurin ka ibadan ka ma baya jira wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslama sa'annan ka gaya musu an umurce ni da in kasance ni ne farkon wanda ya jawu ga Ubangiji, ya sallama wuya ga Ubangiji, ya musulunta. Kulin ne umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal mushrikin sa'annan kada ka kasance daga ka mushrikai. Wala takunanna minal mushrikin kada ka kasance wato daga cikin Laraba wannan wannan matsalu na Quraisha wanda sun kafirce da Allah kuma sun rike wani abun bautawa bacin Allah. Wato wa'annan duk umurni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ni fa ina bautawa wanda waye ne ba na ribarar riƙe kowa bacin Allah majidinci ba na farko. فاطر السماوات والارض ولا غير الله ولا غير اتخذ وليا فاطر السماوات kuma shine wanda ya kaga halittan sammai da kasai wanda nake bauta mishi ba kaman guma kan kunnan ba wanda zaku tsaya ku yi tunani ne mu yi kai kato ne ko jikin ne kato a kirkira ko ko mai kera ne mai wannan ne ko mai siminti ne mai kasa ne a buga aje a'a shi wancan wanda nake bi majibinci na din shine wanda ya kaga halittan sammai da kasai wa huwa yut'imu wa la yut'am sa'annan shi yake ciyar da mu kuma baya bukatan komai daga gare mu amma kufa gunkin nan ma daga rana in tazo ku ne za ku dauka daga rana ku kai shi inuwa shi wancan da nake bauta mishi a'a baya bukatan komai a wurina kuma baya bukatan komai a wurin ku baya bukatan komai a dukkan halitta sa'annan kuma ya amurce ni da in sallama wuya ta gare shi in sallama kaina in bada lamarina ga baki daya gare shi wala takunanna minal mushrikin kana kuma in kasance daga cikin mushrikai wato babu wata hujja ko wata magana da za ku gaya mani in bar abin da nake kai in dawo naku babu ita wannan hujjan babu ita na'am ولا تكونن من المشركين
kada ka kasance cikin mushrikai na'am ولئن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ka ce musu lalle ni fa ina tsoron wani yini mai tsananin nan ina tsoron azaban wani yini mai tsanani wato ranar alkiyama kenan bacin duk ayoyi da hujjojin nan hakan nan kuma ina jin tsoron azaban yini mai tsananin nan ina gudun tsoron sabawa ubangiji na don kada in gamu da azabansa na'am من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه na'am وذلك الفوز المبين To, wancan azaban nan da nake jin tsoron sannan na ranar alfiyama ɗin nan, duk wanda aka juya sa daga gare sa an kubutar da shi daga wannan azaban, faƙada rahima, to lalle Allah ya rahimce shi. Duk wanda aka kubutar da shi daga azabar Allah, to Allah ya rahimce shi. Babu wata rahama wadda za a yi wa bawa wanda ta fi wannan faƙada rahima. وذلك هو الفوز العظيم هو ذلك الفوز العظيم wannan shine وذلك الفوز المبين wannan shine lada ko kuma wannan shine rabo bayyananne na'am na'am na'am وذلك الفوز المبين na'am wannan shine rabauta mabayyani wato wato wanda an kubutar da shi da azaba wato ya rabauta wato rabauta ne mabayyana wanda kowa zai gani ya san shi yayi riba misali an zauna an tara mutane ranan alkiyama wannan an basu wannan ba a basu ba waɗanda an basu sun rabauta ko ba su rabauta ba to wannan shine abin da bawa ubangiji tabaraka wataala zai yi ba wa bawan ranar alkiyama wasu malamai kuma suna ce wannan shine tsira mabayyani wannan kuma shine rabauta mabayyani kamar yadda malam ya faɗa Allah ya saka da alkhairi na
وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير wa in yamsaska Allah bi durrin to lalle idan Allah yana son ya shafe ka ko kuma ya nufe ka da wani wata cutarwa wata cuta fala kashifa lahu ba wanda zai yaye maka wannan sai shi wato in Allah ya nufi ya same ka wata musiba ta same ka a wannan rayuwar babu dabara babu wani mai iko bacin shi wanda zai yaye maka wannan cutarwa fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin hakan nan idan Allah ya nufe ka ko ya shafe ka da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa komi mai iko ne yin komi zai iya ba wannan alkhairi zai iya kuma ya samar da cutarwa kan wannan kikon shi ne kuma son sa ne kuma zabin sa ne na'am وهو القاهر فوق عباده to shi na'am وهو الحكيم الخبير ko kuma shi ne mai rinjaye ko ko shi ne shi ne mai rinjaye ko kuma shi ne tonkosa akan bayinsa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shi ne mai rinjaye akan ibayinsa wa huwa wa huwa al-hakimu al-khabir kuma shi ne mai hikima kuma masani wato duk hukuncin da yayi bara a aibata shi ba bara a ce Allah ne yasa kai hakaza me yasa kai kaza ba da hikimansa ne yayi ko masani ya san me yasa yayi wannan kuma dalilin shine ya sani bara a tambaye sa ba za yi tsaro amma yi fal na'am sa'annan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ulayyu shay'in akbaru shahada ka gaya musu wani abu ne ko menene mafi girman shaida qulillah ka gaya musu Allah shahidun baini wa bainakum shine shaida tsakani na da ku shahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa min balag an yi mun wahayin wannan alqur'ani domin in yi muku gargadi kuma gargadin nan har zuwa wanda ya iso shi wanda gargadin nan ya iso shi shi ma risala ta ta iso shi wajabcin bina ya hau kan shi wato bina ku da kuke jina da wanda sako ya iso masa bi inzirakum in yi muku gargadi da man wa man balagh da kuma wanda gargadin ya iso gare sa na'am wa man balagh ayinnakum la tashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra shin ko za ku yi shaida ne cewa akwai wasu abun bauta ko kuma akwai wasu iyayen giji tare da uban tare da Allah ayinnakum la tashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra qul la ashhadu ga musulmi bare yi sheda ba idan ko kun zaci cewa bacin Allah ma akwai wani abubuwa ko kuma akwai wasu iyayen giji wanda za a bauta musu to ni ban sheda da wannan ba na san Allah daya ne qul la ashhadu qul inna ma hiya ilahu wa kaga musu Allah daya ne shi abun bautawa guda daya ne markadaicin sarki ne qul inna ma huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tushrikun lalle ni na barrantu daga abin da kuke shirka da shi dinnan na'am الذين آتيناهم الكتاب يحكمونه كما يحكمون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون to anan akwai yahudawa da mabiya ma'abota littafi da suke ziga mushrikai da kafirai ana ta ziga su ana ta gaya musu maganganu akan annabi alaihi salatu wassalam na su gujire masa Allah sai yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi daga cikin yahudu da nasara sun san abin da kai ka zo da shi dinnan kamar yadda suka san yaransu ƴaƴansu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun amma waɗanda suka yi asaran kawunan su to ba su yi imani ba Allah ya riga ya rubuta musu su bata sun bata to ba su taba ganewa ba kuma ba su yi imani ba ba wai bando dan ba su sani ba sun sani amma Allah ya rubuta musu wannan batan na ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كما وانيني مفي ذالنشي دغا وند يكركري كريا ga ubangiji tabaraka wa ta'ala koko ya ƙaryata ayoyinsa wanene mafi zalunci daga wanda ya ƙaryata annabawa ya ƙaryata abinda suka zo da shi ko ya ƙaryata Allah ya ƙarya kuma ya ƙaryata ayoyinsa yace innahu la yuflihu adh-dhalimun haqiqa adh-dhalimai bara su yi nasara ba bara su rabota ba bara su yi nasara ba wato sun ƙaryata Allah sun ƙaryata annabinsa sun ƙaryata kuma abin da annabi ya zo da shi to a lokacin da za mu tara su mahshar ranan kiyama kenan zamu tara su daga kaburan su baki daya nahshuruhum jami'an zamu tara su baki daya summa naqulu lil ladzina ashraku sa'annan zamu ce waɗanda suka kafirta aina shurakaukum ina ne abokan tarayyan ku ina ne wanda kuna bin su kun yi shirka da su ina suke yanzu a wurin nan allazina kuntum taz'umun wanda kun kasance kuna rayawa isna kuna rayawa ina suke ku fitar da su mana babu magana in qata'at hujjatuhum liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar lokacin ba za su iya yin magana ba domin shaydani da kansa wanda ya kirkiri wannan abuwan yace inni kafartu bima ushrikumuni min qabl shine ma zai ce wa mutane ai ni na kafirce ma da abinda kuka yi shirka da ni shi ma zai yi kokarin ya cire kansa bare gumaka za su iya su bude baki su yi magana balle wanda an bi su sun fatar da su babu ba su da hujja sai na ubangiji yana ce sun malam takun fitnatuhum na'am na'am sun malam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin Ubangiji ya ce sa'an nan babu wani abin da zai zama hanzarinsu a lokacin nan babu wani abin da zai dame su fiye da su ce, Illa an ƙalu, wallahi rabbina ma kunna mushriki, mun rantsai da zatinka ya Allah ba mu kasance mushrikai ba. An ce yaushe ne Sayyidina Abdullah ibn Abbas yana bayani yace da za a tara kafirai, kowa yana ganin abubuwa ba ra'ayi magana ba da manzon Allah zai yi shafa'a za a yi ta zaɓen mu'minai ku da kuma wanda sun sallama za a ɗauke su za a yi ta ɗaukan su aje da su aljanna sai su ce a ashe abin da gaskiye ne fa duk wanda ya shirka ba zai shiga aljanna ba so ku zo mana mu je mu rantse ku zo mana mu je mu musa mu je mu rantse mu ce mu ba mushrikai ba sai haka sai na Abdullahi ibn Abbas ya faɗa da za su je can za su musa in sun musa za su ce mu ba ba mu yi shirka da kai ba sai Allah ya ce ba ku yi shirka ba ba mu yi shirka ba sai Allah zai ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubu sai Allah ya toshe bakunan bakunan su ya rufe hannu za ta yi magana za ta ce ai ƙarya kake ai ka zalincewa ne ka bugiwa ne kafan ma za ta ce ai ƙarya kake ka je ka bautawa ne babu wani gaba a jikin su wanda ba za ta yi magana ba ka je ka yi zina ka yi kaza ka yi kaza duk gaɓoɓin jiki ne da su sun masa Allah zai toshe bakunan su zai bar sauran har hanci ai ni ma na shinshine wani abu lokaci kaza kunne ai ni ma na ji wata ƙarya kuma na yaɗa ta lokaci kaza komi a jiki sai su kafirai mai za su ce sai su ce ma jikin su din tabban lakum al-yawma nudafi ankum wa antum takhzulunana tir akan ku ai mu ku muke duk wannan ƙaryan da muke kuma abu ai akan ku ne ba ma so azabtar da ku ne za su tsaya kuma suna zagin kawunan su amma ina bare yi amfani ba wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun hannayen su da kafafuwan su za su sheda da abin da suke aikatawa lalle so mushrikai ne na'am wallahi rabbina ma kunna mushrikin za su rantsa da Allah ai mu ba kafir ba mushrika ba mu kasance mushrikai ba na'am Allah ya ce ka duba unzur kaifa kazabu ala anfusihim yaya suka yi ƙarya wa kawunan su ko suka ƙaryata kawunan su wa dalla anhum ma kanu yaftarun sa'annan abinda suke kirkira suke bi dinnan shi ma ya bata musu anan wato shaidani zai gudu ya bar su gumaka ba abin da za su yi da su wanda suna bin su daga cikin mutane kan su ma za su ce musu wallahi ba mu san ku ba ma ba mu haɗu da ku ba a can suratu saba ne eh a kan suratu saba ne Allah yana bayani za su ce musu mu ba mu san ku ba ha lillazina stakbaru yayi zuwa ayoyi su uku ko hudu a jerin nan ayoyin nan gabaki daya wato yarjejena za ta aku tsakanin su da su mutane kaman su gumaka daman babu magana shaydani zai cire kansa amma ba ya kukuta ba zai cire kansa ne amma sauran mutanen da suke bi su ma za su fata musu Allah ce wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kirkira ya fata musu ya gudu musu na'am na'am وجعلنا على قلوبهم أكنة لم يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين wa minhum man yastami'u ilayk ubangiji yana cewa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su wayannan kafirai dinnan akwai waɗanda suna sauraron ka amma sai dai waja'alna ala qulubihim akinnatan yafqahuhu waja'alna ala qulubihim akinnatan yaqsa annan amma sai dai mu muka sanya wato abun rufuwa ko kofofi a zukatansu mun rurrufe wannan duk hanya wanda gaskiya zai shiga zukatansu nan mun riga mun rurrufe shi waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu saboda su fahimci abin da suke gaya musu dinnan suna saurara amma ba sa fahimta dalilin kuwa Allah ne ya toshe wa'annan zukatan nan da ba za su fahimci gaskiya ba la qulubihim akinnatan yafqahu wa fi azanihim waqra sa'annan akwai kurbanci a kunnuwansu an toshe kunnuwan nan gabaki daya ba sa ji wato ko sun jima ba za su amfana ba kuma ba za su gane ba wa fi azanihim waqra wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha hakan nan Allah yin su koda koda wa in yaraw koda sun ga ira sun ga kowace aya daga cikin ayoyin Allah mu'jizozin sa da ayoyin da manzanni ake saukarwa manzanni fala yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba hatta idza ja'uka yujadilunaka har idan sun zo suna jidali da kai ya ƙulun lazina kafaro kafirai daga cikinsu suna cewa in haza illa a safirul awwalin wa'annan bai kasance ba face tatsuniya ne na magabata tatsuniya ne wannan kawai zance ne naka irin na magabata irin tarihin nan da bashi da ma'ana ne kawai duk abin da kake gaya musu me yasa haka domin Allah ya toshe wa zukata kuma ya toshe kunnuwansu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha Allah bai nufe su da fahimtar abin da ake faɗa din nan ba na'am to wannan kuma Allah yana cewa wa hum yanhauna anhu su kafiran nan suna hana mutane da su je gun manzon Allah ko su je su saurare shi wayan auna anhu kuma su suna ne santan kansu daga shi wato laifi biyu duka su ba su je sun ji ba kuma suna hana wasu su je su ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hum yanhauna anhu wa yanauna an na'am to wannan fa bai kasance komai ba face suna halakar da kawunan su ne su kuma ba su san wannan ba aike aike da suke yi dinnan hana mutane kuma su hana kansu su je su ga su ji daga manzon Allah bai kasance ba face suna halakar da kawunan su ne ranan kiyama za a tattara a ce musu ga abin da kuka aikata ga abin da kuka yi ga abin da kuka yi na so anan ubangiji zai ga yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walau tara iz waqifu ala an-nari da zaka ga kuma da kada da ka ga yadda lokacin da za a tsare su akan wuta a tsayar da su ga wuta a gaban su a tsare su faqalu ya laitana za su ce ya kaiton mu suna ta cewa ya kaiton mu nuraddu ya kaiton mu ina ma da za a mayar da mu duniya mu yi aiki mu zo mu rabauta kamar yadda wa'annan suka rabauta wanda sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam nuraddu za a mayar da mu mato a sake wasan kenan a fara daga farko a dawo da mu duniya a lokacin bara mu karyatar da manzo ba za mu faɗi duk za mu bi duk abin da aka gaya mana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina za a mayar da mu bara mu karyatar da ayoyin ubangijinmu ba wa nakunu minal mu'minin saman nan zamu kasance daga cikin mu'minai na gaba ma kenan na gaba ma gabaki daya zamu aikata aiki na gari amma zai amfani ne bare amfani ba a lokacin bara a mayar da kowa ba yau la yanfa'u nadab yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim babu wata shawara ko dabara ko kuma abinda zaka duka bare amfani ba imani a nan shi ne mafi alkhairi to duk numfashi in Allah ya barka a lokacin nan kana numfashi baka da hukunci akan awa na gaba ko minti na gaba to ka aikata a cikin lokacin da kake ciki kana ciki kana cikakken tunanin kan nan kai kokari ka aikata alkhairi ko da kace astaghfirullah ko subhanallah ko la ilaha illallah ka aikata don a can wajen babu mafaka bara a mayar da kowa baya ba na'am So, now. To, anan Ubangi na cewa bal badalahum ma kanu yaqulu min qabl haqiqa abinda suke ɓoyewa na daga ayoyin Allah da sun bayyana gare su ko su suna hana mutane ba sa so su gane Yahudu da Nasara ma za su shiga cikin sa ko kuma musulmai ga baki ɗayan wanda suna nan wajen Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl wa innan kafirai dinnan zai bayyana a gare su abinda suke boyewa a duniya a duniya dinnan cewa annabi ma manzo ne na gaske qur'ani littafin Allah ne kuma maganan Allah ne zai bayyana a gare su Allah yana cewa walau ruddu la'adu limanhu an ko da an mai da su baya zuwa duniyan nan an ba su daman a ce ma an ba su daman a ce shi kenan bara mu azabta ko yanzu ba amma za mu sake baku wasu shekaru ɗari mu mai da ko baya duniya Allah yana cewa walau raddu la'adu liman hu anhu ko da an mai da su duniya da sun koma akan abin da aka hana su kada su aikata din sun aikata shi la'adu liman hu anhu wa innahum lakazibun haqiqa su sun kasance makaryata ne kawai su makaryata ne wannan da'awa ne kawai suke yi innahum lakazibun na'am kuma sun ce ai wannan rayuwar duniyan nan kawai muke yi wa ma nahnu bi maqsin ai bara a tayar da mu gobe babu wani abu mai suna lahira babu wani abu mai suna hisabi babu wani abu mai suna tayarwa daga kabari kawai rayuwar nan iyakan abin da muke na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr bara a tashi ba babu wani lokaci wanda za a tashi a yi hisabi me yasa za su faɗi ana tunatar da su wannan magana domin wannan abin da suka ƙaryata shine ana kansa yanzu shine ana maganarsa su sani ana cikin lahiran abin da suka ƙaryata daɗin nan na'am ولو كان يوقف على أمره قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
bara ka yi duba ba walau tare izwaqifu ala rabbihim yayin da za a tsai da su a gaban ubangijin su tabaraka wa ta'ala sai ya tambaye su alaysa hadha bil haqq shin wannan ba shine gaskiya da aka gaya muku kuna ta kokonton shi kuna ta shakkan shi kuna ta musawa kuna ta kafirci kuna ta yin kazo kuna kaiwa kuna kawawa ba shi bane za su ce eh da gaskiya ubangijin mu qalu bala wannan gaskiya ne هذا أليس هذا قال أليس هذا بالحق wannan ba shine gaskiyan ba qalu bala wa rabbina sun ce i ya ubangijin mu gaskiya ne wannan shine duk abin da aka gaya mana ba yi ƙaryan komai ba duk abin da aka gaya mana an yi mana alƙawari da shi mun zo mun gani amma menene amsan ubangiji qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun Allah sai ya ce ku dandana azaba domin kun kasance kuna kafirce wato imanin su a wancan ranan a wancan wurin bare amfane su ba za a ji ne kawai maganganunsu abinda za su faɗa za a ji ne bayan sun gama sai a ce musu wa mala'iku ku zuhu faghulluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku innahu ne kana la yu'minu billahi azim sai ba da gaskiya ba bai imani da Allah ba Allah ya kiyashe mu daga azabar wuta na'am
أَلْحَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فرطنا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ Ubangiji yana cewa qad khasira allazina kazzabu bi liqa'illah haqiqa waɗanda suka ƙaryata saduwa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala sun yi asara sun ƙaryata cewa babu lahira kuma gashi Ubangiji yana cewa sun yi asara hatta iza ja'atu hatta iza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan sai idan wato kiyama ta zo musu kwatsam babu sani babu tsammani qalu ya hasratana sai suke ya asara mu ko ya kauce mu ya asara mu alama farratna fiha ya asara mu akan abinda muka wato tafrid din nan abinda muka yi sakaci yawa sakaici abinda muka yi sakaci a cikin sa ana ta magana akwai kiyama fa akwai hisabi fa akwai wannan amma sai su ce ya asaran mu cikin sakaici da muka yi akan ta duk lamarin da an gaya mana akan ta gaskiya ne amma mun yi sakaci amma nadaman ba za ta yi amfani ba ya hasratana alama farradna fiha Allah sai ce wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazurun sa'annan su suna daukan zunuban su da munanan ayyukan su akan bayakin su kowa zai daura ayyukan da ya aikata na mummunan aiki zai dauka a daura mishi a baya ya dauka yana tafiya da shi mu'minai kuma suna gani Allah ya kiyashe mu haƙƙin mutane ne kafirci ne zunuban ne in duk wani aikin da ka aikata idan baka duba ba kafin mutuwa sai ka dauka shi ka daura shi a bayan ka ka zo da shi Allah ya ce ala sa'a ma yazirun ya munana abin da suke dauka a bayi kansu ya munana wato a can an barka kawai baka raka dauki komai ba ka ga yanayin azaban Allah da hisabin sa da mala'ikunsa da sauransa wannan ma ya ishi mutum fargaba balle a ce ka tattara a wannan ma fa in ka dauka abu duk wani abu in kai haka sai an buge ka da wata sanda sai ka sake ka sake miƙewa daidai a ce ma nan ba wurin wasa bane a can wurin babu wasa don mala'iku ta bayan ne suke bi a can suratu qaf ne ko yana cewa ayan me take cewa waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za ta zo da wanda yana koranta da kuma mai ba da shaida a kanta ba wai za a barka kawai kai kadai ne kamar yanzu a duniya ka tafi kaɗan ka aje ka a'a wancan babu mala'ikan da za a za yi bi mutum ya kore shi din nan ya sa shi a gaba bare barka ka huta ba shi dai sai ya isar da kai domin su dama alƙawarin su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru an umurke shi kuma daman ya tura kai ya kai ka gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim su wanda suka karyata ranar kiyama din nan za su tsirki za su dauki zunuban su a bayan su ubangiji ya ce ala sa'a ma yazur ya munana abin da suke daura a baya suna daukawa din nan na'am وما الحياة الدنيا إلا لعب وله to Ubangiji yana cewa rayuwar duniya ba ta kasance ba fashe wasa ne da shagala. Rayuwa ta duniyan nan babu a komi a cikin taface wasa ne da shagala. Kuru, idan ka bar bautan Ubangiji ta baraka wa ta'ala. Illa la'ibun walahu, waladdarul akhiratu khairun lillazina yattaqun. amma rana wato rahira ita ce mafi alkhairi ga waɗanda suka yi taƙawa sun ji tsoron Allah akan duniya wato mumini bare zaɓi duniya ya bar lahira ba kafiri kuma zai zaɓi lahir duniya ya manta da lahira musulmi kuma wanda ya gafala kuma shi kuma zai shagala ba wai zai manta ba shi kuma zai shagala da duniyan ya bar lahira abinda ake so kuma da mumini ya shagala da lahira kuma mun yi bayani da yawa akan wannan hadisi manzon Allah ya bada miqyas i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li ukhraka ka'annaka tamutu gadan malamai sun ce wannan shine miqyasi na mutum wanda zai dauka a kansa zai iya san duniyan nan ne duniya ne ta firin jaye a zuciyarsa ko kuma lahira ne ta firin jaye a zuciyarsa in ya aiki da wannan hadisin nan saka san dai to mutum ya kasance yana yin sallah yana gujin duk wani abun da zai janyo mishi fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya sa lahira ya san cewa gobe ne zai tafi mata in ya san gobe ne zai tafi to in an bashi wannan daman zai ta aiki kamar yadda muka faɗa an ce mutum gobe zaka mutu na san da wahala ma ya tuna akwai mahaifina wanda zan je yi sallama da shi ma sai dai ya zo ya dukufa a kofar masallaci ko ya shiga masallaci ya yi kawai ta ibada to in mutum ya ɗauki wannan a zuciyarsa to lalle kuwa zai samu lahira za ta firin jaye a zuciyarsa akan son duniya Allah ya kiyashe mu daga bin duniya da abin da yake cikinta Allah ya ce afala ta'qilun shin bara ku yi hankali ba da ku sani duniya babu a cikinta sai wasa ne kuma abin da annabi ya zo da shi shine gaskiya ya kamata a bisa Allah ya sa mu bi annabi alaihi salatu wassalam Allah kuma ya kori shaytan a zukatan mu ya sanya son Allah da son bayin Allah da son ibada son alkur'ani son ibada a zukatanmu gabaki daya albarkan muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi gabaki daya abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana amin